تكون عقدة اللسان فهو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة على عقدة ضرورة الأئمة الأدب المفرد من الله عليه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لما ركب وقع الذين وهم
na goma
na sha ne shi za su gani mana kari da ne za a mai mai rufe an sha da za a kai to a darasi na sha ma da yake hadisi na rahama babu biyar tsari da kuli wani babu da yake magana a jirgin faɗa shi ne ka yi wa mutum kyautatawa fiye da abin da yake sama mutum ya ma a yi malamin ba kamar wannan
yau kuku ko yau kuku da wata rufi a ruwa ya fara su rufe da akwai tsarin ko yau kuku ko wasu wasu suna jira ba ko kuku ko biyar kuma a kalanda da yau yau kuku ko kuku ko biyar ga wata rufi a ruwa ya fara su rufe da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi da ashirin da uku ga wata da wata a wani kuma ko wata da wata domin jami'i shekara ta dubu biyu da sha bakwai miliyari mun kai a fadi na hamsin da ɗaya ya maka yin gaban nan abin da yake babu kyau da hali yi wani ne hadisi na sahihin da rubuciya babu da yake magana a kan kyau da hali ba za ka ce biyayyar mahaifi ga ɗansa ba sai dai kyau da dawa mun ba da shi ne kamar mutum ya mahaifi idan ya maka aiki ya tafi da alƙawarin ya rabu ma aiki da ka ba ki goma a sai ka za a wa hamsin a wannan shi ne a zuwa yau to shi ne kuma aka ce zuwa zuwa da zai yi wa kiyaye fiye da abin da suke zama shi ne zuwa zuwa da zai حدثنا ابن المقدم عن عيسى بن يونس عن الوقافي عن وقاف بن كتاب عن ابن عمر قال أخذ عبد الله بن عمر على يقع في ذلك إنما سماهم الله أبرارا hakika Allah madaukakin sarki ya kira ne da al'abara na gargadu li'annahum baru al'aba domin sun kyautatawa iyayensu al'abara da kuma yayansu duk da cewa hankali da yana da matsala a tunani shi wannan wasafi din kuma ga Abdullahi bin Zubair shi kuma ba shi malaman gari da ta'ani sun ba ta da ba shi al-Wasafi mutum sunan Abdullahi bin Zubair to shi kuma yana da magana in ya zo a sunabi a yana ba a hadisi magana to sai ke cewa bi an da banzul aba domin sun kyautata wa iyaye wal abna da yaya kama kama Allah ne kulewa ne shi ka ne ka akan kamar da ka sani cewa iyayenka suna da haƙƙi a kanka to kazalika da wanda shi ka ne ka haka da cewa ɗanka yana da haƙƙi a kanka haka wannan magana haka da jari ko ɗanka yana da haƙƙi a kanka iyaye suna da haƙƙi a kanka amma kuma a cikin bai gani imamu tabarani ma ya fitar da duba wato a littafin bashi na gaba shine babu man la ya la ya babu da yake magana akan duk wanda baya jin kai ba shi da tsoro shi ma a lafiya da wani abu da shine la ya man la ya la ya حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان نعم عن جراد عن عبيدة عن عبيدة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري سعد بن الوالدين الزلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الذي يخشوة بايع تلك لا يرحم فيما ولا تلك بايع تلك الدنيا تقول بنغري كما بايع تلك أن حدثت الله يجيبها ولا تلك الله تعالى عن القيامة bayan adabin umar imam tirmidhi bayan fitar da wannan wato hadisi ko hadisi ne wanda ya ba wa kiro sai na Ok, ko mu ke muka zo kan cikin su yana kan mai malamin su ke. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعرج اعرج بن بدوى يسمى بايع لا يمكن عن زيد بن وهب وابيه زبيان عن جرير بن عبد الله بن بدر شنو ولا في كوتا كوتا wato wato musulunta ta da zuwa gaba ɗin da zuwa kwana a bayan ya musulunta da kwashi ake biyo yusufu hafi da umma da kyawun musulmi amma ya zama wata matsala a ba annabi wa duniya tsirin su wata rashin lafiya ne baya iya taɓa zuwa a kan duniya sai annabi ya kama kirjin sai ma addu'a daga rana sai ya sai wani an gane ko to wannan shi ne a dunkule shi ne yusuf ba hafi da umma saboda mu biya a baya sai na umar ya kalle shi ya buɗe a kai a wannan dai lokacin ba gaske ne kyau ba wannan ba wannan mun biya da su a baya قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله الله وزي كان وانت من لا يرحم الناس وانت بايا كنت مطلع وانت بايا كنت يا مطلعني كما الله وزي كان wannan hadisi shi ma ya ya biyo wurare da dama bayan bukari ilmidi muslim a cikin musallar ma abdurrazak ya mutar da shi hadisi ne kuma wanda yake da kyau wani abdul ana bi rani an kai an jari bin abdullahi badai qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man la ya'lamna la ya'lamuna duk wanda baya yin kan mutane shi ma Allah bai tausaya masa وعن عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب أنا كاتبي annabi ne da haka salam ya je wa wasu mutane daga cikin mutanen wato kasa an gani ko wace a tallafi da la'a da sallama na su bin al'ara wasu mutane sun zo gurin annabi ne da haka salam da mutanen kasa mutanen kauye fakana da hura su lullu ya rasu lalla sai wani mutum ya ce daga cikin su zai biya makin Allah a cikin fasiru na su biya ko kuna sun ba da yara wani irin hadisi na baya kuna sulbatar yara wa wallahi ma nufadiru da rashi da Allah abuwa ba sulbatar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي أو أملك أن كان الله عز وجل نزع منك بك الرحمة إن ذكي وملك أن يقبل يا ذكي ذكي إذا أن لا بروك من ذكي يا ذاني رحمة ذكي ذكي أما ذكي وملك قومي وأن كان الله عز وجل إذا أن لا بروك من ذكي ذكي ما تدوايا نزع منك بك الرحمة يا ذاني رحمة ذكي daga zuciyarsa me zan ce ba ba wani abu da zan ba kaga ana zuwa a tabbatar masa da cewa rashin sosai ne rashin ɗaukar yaya yana ɗaya daga cikin alamomin rashin sosai domin wato dai mutum yana da sosai zuciyar da lafiya lau za su ga baya kin yaro baya ki shi ta ana masa wajen sarki saboda ya san yadda zuciyar na adam take da soyayya ga yara za a hanzarta ba za a daɗa ba sai a halittu yara wanda ya su rika kai koma ويكون عليه ولدان مخلدون wanda ya zira kai komo domin yaro ɗauke cewa yake ko yaro yana da muku kullum kullum duran da baya da kwana biyu sai ka ji ba da haka haka ne shi ya sa ai an san bayan shi alwaladu alwadu ko ai an san ko bil kalbi hadisin da muka biya sai da gaba alwadu ai ka kai da ba kai ba yace a ina yaro ai da fare ke da zuciya za ka yi duk ba zai ba ta abi a ka abuci faran ma ai kaza ka ajiye wunar ke tada je kar ab hakkar da ke wani lokaci amma wallahi daga lokacin da aka cewa baya ko gidan wanda aka yi bana biyu sai ka ji gidan ya zama gori saboda an saka bukari yuji yuji ne yake cewa ko wani ka wani hadisi kenan sai hadisi na gaba ta tsana abu na umar tsada ta tsana abu ba da bin sai عن عاصم عن ابي عثمان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا سيدنا عمر ان عمر بن الخطاب في قال متى يدا يا ايات عمر في ايدي وقال العامل في ايدي يمي ان لي كذا وكذا من الولد في كذا ya ana kaza da kaza wato ina da ya ya zuwa nau'i kaza yawan kaza ba a kwantuwa da jirgin ba taɓa sun ba ta sai da jirgin فدعوه عمر في عمر في الأول يريع أو قال عمر هو في الأول يريع إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبره lallai ubangiji madaukakin sarki da girma da buwaya baya jin kan wato baya jin kai daga cikin bayin da sai dai wanda ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa kyautatawa shi Allah yake jin kai shi ne kaga a babu shi ne mafi tausayi kenan babu rahmatu mai ake jirgin babu da yake magana a cikin nau'o'in rama kuma kiji wani bakin sarki guda ɗari guda ɗari a tattalin haka mu dole na ce an kare akbara na su aiki an zuwa yi kare akbara na su aiki don mutai da irbin mutai mun faɗe shi a baya shi ne wato da yake kira jirgin abubuwa yana abubuwa yana jirgin sai domin a cikin tabi'ai shi ake cewa rasul tabi'ina akir mutaqaddimina ko da malam mai fikihu ya kawo cewa shi ne akir mutaqaddimina sannan wato yana da fikihu sosai sannan an haife shi a shekara ta sha biyar bayan hijira domin a tada ibn da'ama as-sadusi yana cewa ba taba ganin mutumin da ya fi kowa sanin ilimin anan da haram fiye da sayyid ibn musayyib shi ko a gurin mace in cewa bai taɓa ganin mutumin da yake da faɗi ilimin jiya da shi jiya da shi ba. Eh, sannan shi imamu abu da yake cewa a cikin murtali wa murtalin min sahabi sanan wa kun gari mun ba rawa rawu sanan ana cikin murtali ai alama ce ta bani yace amma kun salatu a bayin min musayyib yake duk kowa ya inganci domin shi sirkin abu hurairah in yace in yace annabi ya ce sai ka ba da karfin sa ne ga Isa ke cewa musalanza ba su sun fi kowane. Na sannan kuma ɗan kasuwa da jin an ce mun yake ce ba yana sai da zai su. Shi ta yi da zai matsayi. Sannan sai da aka ce an shekara arba'in kullum liran da aka kiran sallah yana cikin masallaci baya a taɓa kiran sallah yana wajen masallaci ba shekara a wani duk eh wadar ko sai da mu sai fa to bayan haka kuma ya ce ya rasa shekara ta casa'in da casa'in da hudu a ga yan shekaru a duniya wata shekara ta saba'in da tara a duniya yana da abubuwa da gaskiya masu bangaye sosai ko akal da kace to shi ne yake cewa Allah babu wayar a gare lalle abu wayar ka da yake shi ne amma wanda ban kuke kuka taba ba da labarin da yake bangaye sai daga cikin ɗaliban sa matar ta mutu yace ya kwana biyu ba ka zuwa yace ai ba mata ta ce ta mutu wace yace to ina da ya kana so kawai da irin alkunyan ne ga yana so kawai da yake jama'a su ce da na ba su akan da rai kaza ya tashi ya tafi bayan an tashi daga makaranta kawai da yake matar to na yi kike aure ba da wurin almajiri na sai Allah ya sa albarka wacce ba ma ba ta fito ta yi alaji ne ba ita ma ta fito sai ta sa albarka ba nan ne sai rubutun ba daga nan sai ya ce ai ba zama raki ba zo mu tafi mu kai gidan ba ki bi ba wannan san kayan aiki da wani kawai da jirita suna zuwa ya kofa na maka ya ce waye eh da ya buga sai shi wannan ɗalibin na da yake waye da yake sahihi ya wani sahihi kuma shi ne wasan wani shi da ya san malam sahihi a shara sahihi amma sahihi zalla ma malaki eh sai sai an ya kwatar da yake ya ga ido ne matan ka na kama yana buɗewa ya shiga shi nan ka ji tsoron Allah a kanci ya ji kawo ki kewa ki ji tsoron Allah ya ji wani tafiya to shi ne abu da yasa wato labarin ma ya fito wata rana ya kwana ne bai zo makaranta ba ya gama hoji mutum kuma ya fi dawowa sannan da suka gabu da yake ba Allah makaranta kuma yake wallahi don da na sako mutum da tabai na zan ce ne ɗaki na ce in zauna in dai wannan karatun ne komai zan da karatu shi za ka tafi da tafi da kanta da rika rubuta ta ta ka zasu a gidan sai inda sai ya mata ta ba ta tangal a wata ayi wata ayi ne a bakara kawai da dai ta tambayi mahaifinta amma dai ta rubuta da hannun kaji inda ake yi ko yawa kaga wannan labarai ya kamata a rika faɗa ba ji wasu labarai wanda ba za su yi ba da ƙarya su rika ƙarya wa mazari ko ba da su ba shi za a koya wa mata su fahimci cewa wato irin wani ɗabi'u su magabata suke suka zauna a cikin ba wai ta bai da jami'ai ba wai har iya yanzu da kakannin ba kuma da sun zauna ba kuma sun zauna taɓa jin labarin wani ta kashe wani ba ba maganin dauri ko ana ba da tsara to kai ai mun da ko bai ba ba kai zai kana magana ba maganin dauri awa ba da tsara ai sai kawai ke da dai kawai ba shi ya ji ne ba magana ba maganin dauri Allah ya ba shi ba da shi ne kawai kawo masu tarbiyya yanzu ko tutsari za ka haɗa kun da zai lera tarbiyya Allah ya ba ka yi amma aure ba za a daina ba to sai ke cewa ja'ala Allahu azza wa jalla ar-rahmata li akadihi Allah madaukakin sarki ya sanya ya sanya rahama wato kashi kashi wata ruwayar kalaka Allahu azza wa jalla wa amata da aka duke Allah ya halitti rahama kai kai kai har guda wato ɗari nau'i nau'i shi yanki guda ɗari ba mu ga ɗan da wuce ta da wuce Allah ya rike guda ɗari da tara a gurin wa zala fil ardi juz'an wahida ya sauka da guda ɗaya a tsabar wata rama wata ruwayar hadisin ma ta fi ko ta rama ɗaya tazarar da girman da ya kai tazarar ƙasa da gaba fadin da girman da kowace ɗaya to Allah ya yi saukan mana da guda ɗaya gaba ɗaya duk wanda ka gani ne to sai dabba da mutum da waye da wannan sai ake yawo kuma a bayan kuma a wannan na in ba ka da tausayi to amma ka cikin wanda za su samu wannan rawa sauran guda tasa'in da tara to Allah ya rike tasa'in da tara a gurin sa wa anzala fil ardi juz'an wahida shi ne aka ce da mutum yake shiga a kan sai a zuba ba guda gaba ɗaya da ta inda kana shi za ka ga wani yana cewa wallahi ko a na yi ba wani ya cewa ba ina sai kana so zai san da ka yaje ba ka sani in dai ka shiga a cikin ai rahama kana da tausayi a duniya aka zuba ma rahama ta inda kana kuma Allah ba da Allah da rage tausayi a zuciyarka ko sai kuma kai dai karfin ya fi kaukayi ya amma kowa na jira a yi wannan daban da ka jira jin da za ka yi domin an yi tuke ka da rahama ta cikin da tara wane ne wani za a nama fi su dore mu jirgin to shi ne yake cewa a mai zani ka su daga wannan cutuyin kuwa yake ya tara abu kan halittu suke jin kan junan hatta da rafa'ul farasu har ka ga wato hajira har ka ga doki yana ɗauke kofatarsa yana ɗauke kafarsa an wani jiha daga farin sarsa idan ya zo ta ga ya jiya ta ka ɗansa zai ɗaga ko tindiya ko ko ko akuya a ciki in suka ɗaga zai ga sun ɗaga kashi yana yin su ciwo suna tsoron don kan su sami su ko saboda jin tsoron kan su ji masu ciwo ko su cuta ne su kansu da bobi ke da ta da mutum. domin za a yi kai ne to amma bara ma kala biyu a balairul qur'an akwai wacce take da shi ke da Allah ita wannan ba ta ta kai wala la awliyata la awla awliyata ba ta da farko ba ta da shi ne kamar yadda yake kai ne yake faɗa a ta al-qur'anul mutla na tauhidi da asma'ul lahi mutla cewa duk inda kake sunan Allah to sifar Allah duk wani sunan Allah sifar Allah ar-rahman sifar take wannan zuba kuma ba halitta da aka yi ba za ta ce sannan akwai birin da kan birin arab shi ne wato wato aikin Allah madaukakin sarki na halitta shi ne kuma wa'in rahamar ta kaji biyu ke nan wanda aka halitta amma wajen rahamar gaba ɗaya da wato zatin Allah ta biyu kuma halitta ta wannan kuka daga buru zuwa rahama ta farko ake da biyu ko ta biyu na wara kuka al-gafuru zura ubangijin da shine al-gafuru zura mace yanzu bana faɗa nace idan ka ji sunan Allah sifar Allah ne kuma zatin sa sunan sa ne an ta farko wake ne ko domin daga ta farko aka samu da ta biyu ta farkon ta zuwa biye saboda haka ta farko ake ne irin wannan da ta musamman ibn al-qayyim idan kuka ga yayi wani littafi istiklal akan matsala kaza gaskiya alkafiya ne yana da fa'ida karatun da muka yi a gaban dubiya cikin nake muke bayani akan hukumar tarihi kala haka ya ibn al-qayyim yana da littafi a sala sai ya tattauna akan sallah tattauna matsala ko sai din shi ma ya je hukumar tarihi kala idan aka yi littafi a kan matsala kaza to duk inda wani maganganu suke masu zarkakiya sai ko a biya zuwa wata ne aka samu ga guda ɗaya ya zama guda daga riwa gaskiya ya tsara wani da yana da kyau ka ga irin wannan garga shi za a ga masu hikima mutum da biye shi malamin mu ba zai da awon wata na yana kaka masa alkhairi ke kan baya kawai biye ba mu kai matsayin da za mu je da dagewa in aka zo karatu sai za a ga daga dashin dole in aka yi dashi ko hudu kamar nan mutum biyar ɗin nan in kuɗin ya haɗu sai a ce wa da za'awa kai za a ba kuma ba kuɗin za a ba ko ta za a kai listin da ta gwamnati ba da wallahi kuma ya yarda ba ba idan ka ta ba mu da kuku ku fitta in ka gama da dubi a gaba da kai goma haka idan ka san dan karari za a yi wani karara da kai ko su ne jin ba da haka da yawa aka tattara da ta wannan kuma abu ne ba ya amma kuma ba haka aka yi da yawa ba za a je da samu ba za ka je waya ne ka sa a bita na dubu ɗaya da biyu amma ba za ka iya sayar da jari ba kuma na da wuce da ne a fa'i da wahala to shi to shi ne ke cewa a babu da wasatu fita to wannan shi ne kan gona biyu gaba ɗaya su mun gama da tsawon tsawatu season one a littafin ko kuma yan season na farko a littafin yanzu a shiga na biyu da abin da tun daga magana a kan iyaye da abin da ya shafi yan uwa tun daga fasi na ɗaya ne zuwa na hamsin da hudu to daga shi ne daga na hamsin da biyar kuma zuwa gaba zuwa wani guri da za mu tsaya shi kuma zai zama saki da biyu za a mutu saki da kuma da shafa yanzu mun shiga saki da shi babu da wasu gaskiya babu da zai magana a kan wasiya haka ce wasiya shi ne maganar da ake so a gaya ba ko bayan mutuwa ga ya fanje a haka iyaye sun yi wasiya to ana so magana za ta gyara wata ko bayan ba da ta amfani ka domin a duniya wannan iyayenka da ƴaƴanka da ƴan uwanka wannan ta zama masu da ke mako to wasiya ga mako a ta tsana ismail bin ali kuwai a ta za ku ga kuma karanta a can za ku ga da gurgurar da makota yanzu a kawai da baki a ta tsani imani eh ibn aras ba da ba su yi magana a kan wasiya da wato mako a dakana ismail bin abi uwais kana a dakana imani an ya haifi da shi wannan ya haifi da shi cikin jima babban malami ne da shi ne babban malami ne sosai don haka a tsarsa ibnu madini da abu bin haka da ya haifi ibnu ma'in da shaka kuni da abu bin abi duk suna suna zama a wani koyi a jiki suna zama a wanda su koyi hadisi dan guda guda yana ɗaya da cikin masu tsauri a harkar abin da ya shafi hadisi a cikin ba da kuma to shi ne yake cewa ya zauna da shi tsawon shekara a gidan amma bai taɓa ganin ya zaɓo ba haka ba a gani ba yana zaɓo amma yake shi ne bai taɓa gani ba ya wani abu wanda za a kira shi zaɓo yake bai taɓa gani ba shekara a gidan to amma shi dama ta aka baya dariya sai dai ku shi to shi da biya ta baya dariya shi za ka ce tsawon shekara ashirin kaga irin abu a yi a shekara tsawon shekara ashirin kullum biya zai ta alƙur'ani kullum ya haifi mutane ya kamata ya yi wannan ma kawai a cikin sun ya samu lokaci inda muna yawan kwanar kawai ka rika rika rubuta waɗannan masu wannan tsohon kwanar don da ka zo nan da akan kwanalar kwanar zai ka ta lalubu wannan ne insha Allah mu je kare shi ta ji to saboda haka shine yaya ya haifu da shi shekara 20 kullum wato yana sauka a tsanani kuma ka ji ma zai shekara a kai irin sai yin su sai ba shi kafin wato kabbara a ba wata da kuka ce wata su za ka masu buga ba ta wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare a gurin saboda ba su je kan da kansu da komai ba sai mutum ana ana gini a shekara ta dari da ashirin ya mutu a shekara ta dari da sittin da takwas a gina a shekara ta dari da takwas to shi ne yake cewa an yi haifi da sayi da tsada a gwada ne abu wasu da bin wara an amura ita kuma wannan amura ta ne a cikin ɗalibai wato yau aka yi ɗaliban na nan gaba wanda yake da sanar da ne ɗaliban na nan ya yi an aisha amura ta bin ta abu da ba ba akwai amura ta bin ta ne ba ita ba amura ta bin ta abu da ba an aisha da sayan lawa na haka na aisha ana kara maka sha har da bi da na da sallam ba daga annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma za la tibri malaika su ci ne kuke ba yuki ni jami'in wasiya cewa kula da makoki a tabar su a sai da dai Allah da Allah ku da ya rubu cewa makoki ne ga shi makoki ya mutu saboda yau bari mu gama da rashin da yake حدثنا سلمة قال أخبرنا ابن أبي عن عمرو عن نافع بن جبير أنا أبي جبير الخداعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنما عند أهل النبي وحي ما إذا أتى ترى لا يرى من يحسن إلى ذلك يشرك كونه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وحي ما إذا أتى ترى لا يرى فليكرم غيره ya kirba ba wata bai wa kiyama ko kuma bako a kai bako ko baki yawa ana ta ka hadithu baiti ibrahim al-mukrami ittakhadhu alayhi ta ga kawo da kaga ba a sai ku ba wani ba ko ko dai ba ba shi yana da muhammad kaga ittakhadhu alayhi fa qalu salam yayin da suke go gurin da suke wa salam alayhi wanda za su halakar da mutanen da su ke da wani rayu amma ya tafi sai su uku ta kuma ba su rayu da abu ko ya ce bai wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira wa mai kuma khaira ya faɗa da yi aure ya su mutu shi shi za mu wa ji cewa fa in kalamu da Allah ta takalluma wa da al-fudula fi fadil fuduli malam ta auna zance idan kai da bin yin magana sannan ka bar ranar zance domin a cikin ranar zance akwai zance wanda kuma akwai rimawa akwai saboda haka to wanda kun ya bada da yake ko yake babu haqqul jar babu da yake magana akan aiki right ke ko abin da in ba ba ba za ka iya zuwa rinda ba ya ba ba shine rai dama ta wato wanda aka fadalar zama da makwabci ke ruwa za a magana a kan aikin حدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا محمد بن حسين عن محمد بن سعد قال سمعت ابا زوية الخلاعي قال سمعت بكلاب بن الاسود يقول بكلاب بن الاسود هنا ولا مكتبين حقوق النبي عليه الصلاه والسلام يقتل العبد ولا شيء يقول بن حرام suka zauna suka abu da yawa mun biya da ku hamsin da biyu ra sai dai rahama yawa ta ana da sun laye da la'a alaihi wasallam ashabu ruwan jina annaba ne da yaji sunan ya yi wa sahabban da tambaya cewa bi kuka dau jina kalu haramun suka ce haramun haramun Allah wa rasulu Allah da wanda su suka haramta فقال سيدي لا أن يدني ورسولا da ake mutum ya yi zina da ake da zuwa wajen da mata guda goma a yi tarwa a shi an yi zini zai ba a fi jari shi ya fi sauki a gare shi da yi zina da tsakiyar makokin a kodin ruwa da aka gyara saboda lalacewa shugabanni a uba ne zai fito kawai ya ga yan gidan da ta girma zai dabara da zai amfani da ya lalace ana kuka annabi yake faɗa wanda annabi kamar ku zaki annabi yake a kisa kisa ne shi amma kisa da yake kowanne babu kisa da yake kuma kan wanda yake da annabi ko annabi yake kisa ba shi kowa tsaya a cikin wutar da aka kira ubangiji da kana a cikin wani haka shi da annabi ya taɓa tsara kawai shi kaɗai annabi ya taɓa kashe wanda yake ya kashe annabi a cikin sallallahu da ya zo ya rufa annabi a cikin bai sai kansa yake fita ne yana zuwa ne kai mafi rufa an tafiyar da ya kawai sai dai ta sai lamar da shi gaba eh wata ba ta da ba karshen sa kawai ne ya rufe ihu ana cewa kai da ana tafiyar da shi kusan ka kawai ne ya ce wallahi wannan rawar ke yi da za a sa wa kabilar ku duka kowa ta yaro irin za ku shirki ba shi ba ku yi musu ubangiji da kala to ko kuma wanda ya kashe annabi ta kaba zuwa duk wanda suka kashe annabi a haya bari Isra'ila da sauran da wanda suka kashe annabawa ba su kashe shi da harana to ba su yi to haka a tuna ba wanda zan illa irin wanda ya yi da kalmar kotu saboda kai ne babban addini da wanda yake ji za ka kula ba su ji amma ka kashe amana saboda akwai cin amana ko Allah ya kiyaye ne kare da wani wa ta'ala wa ani shari'a sai ka ce ki ku ke gani akan ka me kuka dauka ta qalu haramu ka ce ita ba haramu harama Allah wa an azza wa jalla wa rasulu Allah ya shirya da kuwaya da wannan suka haram وقال في لا يدرك من عاقلة أهل الأديان da sai mutum ya je ya ta a gidaje guda goma a yi tsaro a yanki bin an yadda rika rin bai guda ne shi ya fito ya gare shi ne sata a gidan makotinsa to nan bai gaba za ku zo mutu wai suwa ya makotar wanda ya suke gaba ɗaya in kan sun akan suke duk makotar ne kaga za ku je kai sata a karo kenan akwai kuma wanda suke a nan kotannin mulkin da ta rubo duk da rubu ne ko mun zuba gaba ɗaya ya haramta ka yi zata a tare wani wasu kuma ka ja a gida da biyu gina bi da biyu haramun ne ba su ne mafi makotan sa makakkatu ne saboda babu nasi a kan cewa ana da kuma makota za ku zo biya nan gaba amma ba su su bane gaskiya ba hadisi ne na makota babu ya fi ganin gaskiya babu da yake magana a kan idan mutum zai kyauta da bai ba da tsawo bayan ya gama na wani babu na kun da rauni a dan kana ba mun bin a kana dan kana da bin bin surai kana dan kana Umar bin Muhammad ana bi an bin Umar kana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta Jibril yusi bisa malaika Jibril bai kuke bane ko wasiya a makokiya ta barar shi ana bauta ya barar a ce da nesa ba a tsoho shi da yau a tattara babur bin salam kana tsara na su biyar bin biyar har da wani bin shago shago ibn shago na shi ma sai da wa bi isma'i shi kuma bakir bin salam kuma an mujahid ana abdullahi bin amru annahu tubi hadda hujjati Abdullahi dan Abu dan Aje ce an yanka masa wata akwai a wata rana fada ne kuri da gulani biyar ka cewa yaran gidansa a halittar jami na Yahudi a kai wa wannan makocin bai wuce wannan bai wuce makocin na wannan makocin na bai wuce ka kai wa yake tambaye yaran gidan a halittar jami na yana tafiye ta shi kuma bai wuce wannan yaran gidan baya zuwa ba shi a san wani lokacin za ka masu kuɗi ba haka ana yake da rabu sai ga kawai sun samu wani manna inda kai na yi wa su ba su za su ra sai kuga da wayar a rufiya da wayar kuga da hana sai kan ta kawai ba za ka bari a bayan kuɗi su ke a waya to saboda haka sai ke ta tambaye su shi kuma baya zuwa waya sai ce ka rufe rasula da ya ila da gaba Abdullahi na ruwa ce ce wani za ka taka na ji a sama ne da Hassan Salam yana cewa mata da jibrilu sun yi tafiya malaika jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makoci a ta da nasu Allah ko sai ba a sai da yin ma da makoci zai ga tsoro shi za a kai ruwa da zaman aiki akwai bawon Allah da makocin da bai rubi ne ta kafa rariya da cikin gidansa a ga rariya tana haka bala kullum yana ba ta ba gida tana zuwa ta ba bala ko kuma ke ba ran da bai rubi da kansa zai ce ga wani ba za ka yi magana ba na kullowa da rajiya da gidan ka shi ne sai za ka ba magana a kai sannan abu da biyu addini na annabi na ya ce shi wata dama kai muku kuɗi na ne mu gudun da addini ga yadda ka kyautu da mu ce wallahi ke ce kyautu da ba a matsayin ka dan muku kana da aiki a kai na sai ya ce ya ake musulun da ya ga wani ce to shi ma ya musulun da ake shawo ba wani حدثنا عمرو بن سلمان اخبرنا عبد الوهاب اخبرنا قال سمعت يا بن سعيد يقول حدثني ابو بكر ان عمدا لن امر عمر بن سعيد عبد الله حتى كان كان النبي ان اعتني عائشه رضي الله عنها لكن انا عائشه ان يقارى متى لنا سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء النبي انا سوى ما جاء جبريل ملائكه جبريل يقول لي بالجاهل الموصيه بالامر حتى من جابر ليس أنه سيورثه وهو في تلك الأمة. باقينا في الله باب يولى إلى أقرب الباب. باب تيجي مجال عن جواب كذا جين جوتا ذاك باب باب wanda ya kusa da kofar da ta kusa da gidansa ta kasa za ka ba domin shi zai ba su cikin jin kayan aiki wanda za ka za iya yin mutane da wani tafiya na an tattabar nan na ba abu da ya ba ka a da kai wa mutane amma yanzu wannan ilmin ke ne kowa ya shiga wani ta ku koko kun fara kwana biyu wani sai daga cikin ruwa da babban ruwa sai daga cikin shi ne albashi yawwa wannan ya ya saka wa mutane yau saboda gaba ɗaya da samun kai da ga su kafin kuma ya ruwa ga wani sabai mutum ba ba da ba kuɗin shinkafa ɗan talan da ba komai ta mutane saboda haka ba wanda ba wanda zai yi ta wanda ya zama da gani kusa wala ya ma ne ma kai ya koya mu da ne ruwa ruwa kare shi to kuma ga mata ba da aka ce to da to da su da ni a kuma da ku zai je duro da ni kawai zai zo na shi ina da ne duk wanda ya zo ko da gani ne ka makallaci kawai zai zo da da ko wanda ya zo da sai ko da kiwa kawai haka za a kawo ko da bai tsada ko ko wani da ya kawo dukiyar shi da ana cikin sabo da ya da sanya a baki a kan ba wani حدثنا حسان بن بن قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة أنا عائشة قالت قلت يا رسول الله يا عائشة أنا عندي شاعر لا نقول شاعر فإلى أني ما أبدي wadan ba ba wadan ba wa da abu da zan bayar da kuɗi wato zan iya ba saboda bai da yawa an ce ni la rabi da ba ni ba wanda ya kofar da ta kuka ta kuka da shi shi zan yi ba ba amma wanda ya kai shi ne guda mun ce shi za ba حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران السوري السوري عن طلحة بن عبد الله يقول له الله رجل من بني تيمي بن مولى yana ne daga cikin barutai ibn wara ana yi ya rasu yalla wa a kare da na ya kace mutu ya rasu yalla da ya ba shi Allah inna li darai ina da makota guda biyu fa ila ani ma uji wa arbaji wa kyauta yusuf an ila rabi ma yuki ba wanda ya kuma ya da kowa da kada kusa da shi kira ki ba babu la'adina fa la'adina min al-jira babu shi ke magana babu na sun da Allah idan za ka yi da su mafi kusanci sannan bai kusa da kusanci min al-jira na daga makwabta shine al-adna min al a baya da mafi kusanci sannan bai kusa kusa yana da alaka da na baya حدثنا الحسين بن هريرة قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن هلال عن الحسن عن رسول الله عن الجار an yi wa alhassan tambaya dan gani da mako shi ne wa mace alhassan zuwa wanda aka ce ya ja nan ran mun da so da aka amma tambaya a kai akan makoci magana ce ce arba'in da gara gida arba'in ne a gaba shi ne makokan ka wa arba'in da kalmo bayan ka kuma arba'in so ke da ba wa arba'in ake mini wato arba'in a damar da ɗari da yanzu wato an yi ta hanyar tashi ɗari da sittin kenan a abun da ma wasu kuma suka ce ɗari biyu na gaya muku ɗan wasu suka ce lokal gaba wasu suka ce gari masu cewa ɗari biyu suka ce domin duk mutumin da yake model shi ba mace wuri ba abokan da wanda ya sanya abokai ba ta hawa ɗari biyu wannan da abinci suka yada sai dai mutum ya ta hana dole misali sarki ne ko gwamna ko shugaban kasa ko wani babban malami wanda ta rai da lafiya a wata yanzu amma da ta mu da zai iya hawa ko domin ka dace ko wani position za ka ai ba ka ni kake gowa sai ga kuma haka ma wani ba ba ba to duk sun yi yawa za ka sun yi lagari ne da wannan lokacin da amma bai kamata ya ce ɗari biyar ce kada da kada ɗari biyar in mutum ya ga har dona ku kuwa a yi za su addu'a za su kuma abu da koda na siya ne za a sanar ba ko in dai za ka ga za a sanar to wannan maganar makota ɗari da ashirin za ku zo ma da wani suna kawowa ɗari da ashirin ku fahimta magana hadar da wata ne maganar adadin makota ba da siya ne amma mafi kan an shi ne mutum ɗari da ashirin su ne makogana kuma ina da ne a kawai yan unguwa ka jira kawo ka zauna lafiya da kowa حدثنا ذكر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا انقر ابن بدالة ابن زبر قال قال سمعت ابا هريرة قال ولا يبدو بلال الاقصى قبل الاخره yace na ji abubuwan da yake kada ku kinke fara da makocin da nake ka kafin na buka wala in ya fara bil anna qabla al haka ce kinke fara da na kusa kafin na nake yana da matsala ko da an gaba da dubu ne ba kan kamar yadda kake ba mu sai ya ba yace ba dan wani alfara ba maduhu maduhu ai ba maduhu ba babu man aglaka al-bab al-arsa babu da yake magana akan wanda ya hana ba wato ya kulle ga makokin da ko ba su ji ya ji ba addini ba ya masa addini hakan kana ba ni ne kuma an ga da hakan kana kada ba ni da addini Allah annabi ayyuka annabi annabi wa sara na ku ji ko na ji ko ko wanda ji ko ba ba da ni ne mai zama babban tare da wata lakana ana ayyana zamana to ku ba Abdullahi da wani shi hakika wani zamani ya zo mana amma da ina ko kuma cewa lokacin da wa ma ahadun aqu bi dina bi dina yace ba wani sai daga cikin mu wanda ya kuce tantance da dina da wajen hadisi ko kuma kace ba wani sai daga cikin mu da ya kuce dina da da dina Afirka yana cikin lokacin yana da kuma lokaci abu duk wani zamani ya zo muku wanda kun fi kawai cikin kowace biye da duniya ina kula da rabuwa yake amma kun mal'ana yake amma abin da kan yi yanzu kuwa a tina ruwan jina ku a haku ina ahadi na ina kan da mutum me na da dala kule gida ne da jira duk mun dori ba gare ku biyar da kuwa mu in ji Abdullahi da rabuwa ya ce da ta guduwa ba lokacin da yake fada wani inda ya zo da zai ya ba wani rawa a kan da yana da kowa mutum zai ba ko zai bata da kowa ba yin kowa ba kowa ya to dai ke da bikin da jiya da lafiya da ya ko lafiya da ba ni da hannun suna da yana cewa kan bi da mutane da gudari ya yau ya nawa ne wani za a samu na makota za su dula makotan da a rafi ita ko ranar kiyama ya kula yaron yana cewa ya kuma gidi ana Allah kama ba hudu wannan shi ya doke ko daga bani ya gidi ba ya yi makama yana da hali da zai yi wa karam ba ya yi makama kuma na ba abubuwa ya hana duk abubuwa a ne da zuwa gari haka zai rubuta da Allah ya yawa to kaga wannan ko ba komai akwai dalili duk da cewa ba ya kai makoci ya zauna kusa da gidan mai kudi kudi ya ki zuwa ya nemi nasa ba ba a ce miki ba ya rika ci gaba ba a ce miki wanda yake wato baya kwangaya baya tafiya kuma yana neman na kansa amma makoci zai je fahimta cewa wani makoci ya rufe ya rika taimaka wa sai ke ita a wata rana wani kawai ala da ke da gidansa da ruwa ta kama shi sai wajen dukiya sai ke mata nawa sai ce gida na jirgin hankali shi da nan kuma makoki na jirgin dubu biyar yake sarki ta kuma gidan ka makokin da ke mun za su yi ai makokin kirki ke ce kana da gidan ka wani ta hada da makoki don dukiya ta ta tashi da gidan da zama kuma magabata ka ce gida yanzu duk za su za su tashi ya koma gida ya ba da tambaya makokin wurin da kirki ne unguwar da za su tafi mai kyau amma da tambaya ke kawai jiya ne a cikin gidan ya akwai jagunan da za a yi kasuwanci kawai a gwanon da ruwa ya rayuwa ya ne ruwa man an abu kare ta ba jarfiya mutum ba kuma kuma ba a ba to shi ne yanzu ya biya ba ba a Allah ce ko jira ne duk dubu ya fi gaba ke ba shi da biyu kwana biyu ba ko kuma da sai yake ganin ba ko sai zai ce malam ya ce ganin ta nan gidan ba ko sai ce ai ya ya ya ce ba ke ce ni na na ya ce ma ro ya ce ma ya ce kana da ni kuma wato yake ban kai kuma a makamakon daga kadara da yau biya sai sauri ya shiga gida ya ce da kuɗi ne ko kuɗi in ko kuɗi ka cika baki da dan Allah ya yago sai kike da ke kowa ya ba ki kuɗi ne da Allah ya kada ya je kan yau da yana zuwa cikin nan ne a ba ba ki ai wata da ruwa da kike da kai da kai ke ta ko da ni dari biyu da dubu biyar sai ya bayar miki kuma koma gida gidan da ba idan ka gani Allah ya ko ce wa Allah ka taki saboda wata bukata ba zai ma ba kun je da wato makota da kai wani ya tuje ba ka kewa da gidanka zuwa dai ruke ko ba ka bane to zo da ka ga duk ko kai gaba daya sai dai ba ta yi ka ba wallahi ko ba amma abubuwa ba dai me yanzu ba ku yi ne na makota wato ka ji a cikin zuwa da wani amma wanda ke yi ba da shaka a wuta da wata a rabin mai da a mai da mutum tuyu da abubuwa duk yana a kaji Allah ya so to shi ne babu na yi tuwa hudu na jari babu da yake magana a kan cewa kada wanda ya kake yi kogi ba tare da kogi wato makotin sa ba kogi kai kai
حدثنا محمد بن كثير
قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن بشير عن عبد الله بن المساوي قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يتي لا عبد الله بن عباس هنا باوى عبد الله بن الزبير الاوالي عبد الله بن الزبير جاهل يقول يا أيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دع النبي يا سوى ليس المؤمن بابوه بني الذي يشبع ويسير وجاره جاره والذي يقول الآن يقول سيلا في الله يا سيقول وهو ذكي لا يعرف الكرسو جيبا دا الكبه جيبا بقو كما ذلك شيكو مقو جيكو وكينا بانا يبقى وبقى كتي ذلك to annabi yace ba cikakken mumini ba ne ba ki da cikakken imani shi ne laifin mu'min ba ki da cikakken imani imanin da rabi da rabi domin ka imanin da ya shiga ne kamar ya kwana a ba amma ba ku ne da kuma mana ba shi yake nuna cewa mutum ya je ya zama shi ma zaura ba annabi ne da hannun salam ya taɓa kwana da kuma shi ko mutum ba kuma kana yi idan ya gaya wani kuma na abin da su ce ba ta ba ba saboda ya koyi sai da kawo wa na da aisha na da fatima wata kura da irin manya manya guda da su ka ba su wannan da ta kawo ba manya manya din na kadar gana tana zuwa ta kai mafi ce na kudi shi kusan kwana uku wata abu da biya ka kuwa ba amma mu da biya ku yanzu yau ne kawai ba a kuji ba ne ta ke kai a jama'a wallahi ba ku da ake gidana ba dai ku bari a kai ba amma kai dai kike karar ba bari ne bari wani ka zama mai wato kamewa ya yi allura na mai harama Allah ya sa a gane sai an gano mana zuwa masu makamuwar mutum ɗaya a tabbatar ba sana'a ka bace ka fita daya karka je ka kai Allah a cikin jama'a imamu shafi wanda ya fice a masallaci yana cewa sai wa kama kai da lafiya da Allah ba shi taimako kudin magani dan haka ba sai da aka ba shi ya ya na ba shi da rakawa sai ya kama shi yake ba da su yace yau kika ba shi yau gidan ya yi biya yace to ka ga wata gidan na na yace shekara ta uku ba da aiki yake wannan hukuma ta ta ba sani ba ki kawai kai kawo kawo Allah na da gajiya na kawo ka ki so ku rufe kai Allah kara ne ba saboda ruwan sai sai Allah ya yarda to wata hadisin shi wanda suka biya baya kawai adabu da kuma da ke bai da cikin Imam Tahawi ya kawo shi a cikin littafin da Imam Hakim da bayan a cikin shu'abul iman babu ya fi rufa ulmaraki wa ya fi mu kujira babu da yake magana a kan babu da su ne mutum ya yawan romo roman karfatan da ya fi dafa wa ya fi mu kujira da ke rabawa da ke rabawa wato makuta ko kuma roman kai da kafa duk za ka yi da za ka yi ana irin wannan yayi iyaye a cikin kai da kafa a zo a dafa a yawan da roman حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد عن ابي عمران الجوز هو الجوز عن عبد الله بن سامي عن ابي سعيد ابو ذر الكفار wanda muka da shi ne wanda aka bada shi rasu da rasu shi kadai zai rayu kuma shi kadai zai saboda irin da biyu da ya koji ne zai bin shi na shi ne wanda yake cewa ka bada da kuɗi sai Allah ya ma alama wanda kana ka ce a kawo yace ai an Allah yake wannan shi ne kiri suna da haka wani kusa wala yusuna habi sabilillah wa shiru bi azab Allah ba ya abu da ya kullu shi ba ko da yi biyar ba ka kwana da ita duniya na ya ba ki kwana da ita to shi aka rayuwar ta take sai ya zanto kafin da sai da ku ne gaskiya ba za ku shirya da ɗaya ina ina wannan bayanin da kai na ba wai ba ne ki abu ne ko kuma da sama ya koma da shi sama kuma da ba annabi ya ce kai ne rayu ki kai ne ko kuma Allah ya turo ku da shi ya ku turo ku haka kuma ya koma da shi sama ya zama kullum ma sai kana da cewa Allah ka zo ku da shi ko kike zuwa da shi ke an ce ki kai da ku ki kai da na ku da wasu za su zo ne ko kuma ki je ki ga yunwa ko ki kirawo ba ki da ko haka ko ko kana ya ku ba ta ta fito kana da ne ba jama'a ko ki ne ta Allah ya rabu din to ayi ki jama'a a ku ta haɓa ka da ki ji ki to da abun da ku ka da ki da ya rabu ba ka da ku ne ki wani ne suna zuwa da ki da abun da amma ka ba ku ne kun gode Allah da addu'a na duk gaba a gaba domin ya ce mutane kirki ne za su yi a cikin da mutane su suka haka kawai su suka mutu abokan su ba ne shi da wata ranar da sabani da ba a kan da a bila ya taɓa ce ma ƙarfafa mace ta zafi ya tana da ƙarfafa da ƙarfi da nan da ya fito ya ba magana a kan wannan ranar rigar da take jikin ta bi ƙara ya yi riga ya da rahoto sa'an da ake yawa kuma ya rika ba gida ya kuma idan suka je zai je shiga idan ya siya ita kadai ce ga shi ga yaron sai a kure ba a ba da sa saboda kawai sa'an da ake yawa ya koka fuskar da aka tashi ya duba zuwa ga Allah abubuwan ke yana da abubuwa ne masu ban kayan gaskiya ka karanta siyarwa a ranar duba za ka ga irin wato baiwa da Allah ya yi masa a shekara ta talatin da biyu ya rasu a kan kamar yadda na faɗa ta Allah ya rasu da sun dawo da aiki a lokacin su suka zo suka wato suke masa tsala to shi ne yake cewa kana autani hadisi bala'ina wato sallallahu alaihi wa sallam bi talati bala'ina wato babban aboki na kenan ya yi min wasiya da abubuwa uku asma'u wa alimu yace in inni ولو لعبد المتدين عذرا koda wato wanda ya muku umarnin kuwa bawa ne wanda yake da yankakken wato yankakken jefi ko kuma ko kuma wace al'adara ce wato kayan da yasa ko da kayan da masu kyau ko yankakken kuma ko da a ce kuma sun da da tare ne karewar bauta ke na cewa bawa ne ya sha wahala da yawa to idan dai in dai shugaba ne ko umarni to yi shine annabi yake ce masa kai baligi ne ba za ka iya shugabanci ko ka ce biyu ba za ka iya shugabanci ba sai abokan yana da karfin imani amma shugabanci annabi yake ba zai gyara domin shugabanci ai gaba wani abu ne wata baiwa ce ta Allah da yake wayar wai za ka naka barakata annabi yake masa idan kai daba karfata ba firma to ka yawaita romanta sun manzura ala baitin min gida ne daga nan ka duba ma'abuta gida daga makotanka ba a ciwo min rukunaru ka ba su gwargwadon teku shi ne jimaru wannan duk tsara da lokaci a kuma kan kasalla a kan lokaci a sai wasu yankin fa in wajen da imama kan sallah idan ka je ka samu liman yin sallah fa kada a harasta salataka alhali a harasta salataka wato ka riga ka yi naka sallah shi ne a harasta salataka in ka je ka samu liman kai ka yi sallah to shi ne ma da yake to a rasa salataka idan ka je ka samu liman a rasa salataka ka yi cin zaru da sallaka ka dace da taka sallaka shi ne yi wato ai bi an sallaka shi bai kita ka yi taka sallaka to sai ka buɗe ban jirgin har yau idan kuma ka dame shi ba kai sallar ba ka buɗe ba shi ne ƙirƙirar sannan idan ka dame shi ya yi sallah ka yi sallah kuma ka zo ka samu a masallaci za a yi sallah to za ka kara mutu ma wa'illa in ko ba haka ba to sai yake cewa ba iya rasa da idan ka riga ka yi sallah to wanda za ka yi yanzu ta zama ma wanda wanda za ka yi yanzu ta zama ma na ko kuma wanda kai a gida ta zama na kula wanda kai yanzu kuma ka dace da domin ba da rasa ce abu da ake nufi magana a rasa salataka wato shine ai allati farasallahu alayka min as-salawati al-khams bi an sallaita fi bayyina eh da cikin sallolin da Allah ya wajabta wa cewa ka sallaci ta gida bi as-salati allati tusalli ba'daha li'anna awdu dhamir ila al-akhraj wa tusallata kai eh sallata kai ita ce magana a kan cewa ta koma ta kula ba ya ce a cikin lafiya cikin yake za ka fasa to a sallar da yayi a gida ita ce na kuma lokaci yayi ko wanda kuma ke ba wanda ya zo ya samu ne mai sai ta bara misali ina kuɗi yayi dan a gida shi ne sai kuɗi da rana da shi to kamata ya kara kuɗi yau wanda ke gida da rana haka yi ba to shine ba kana a rasa wato a salata wani lafi yana ce ko ba ka ba da rana ina ga wani وهذا لا الذي لم ألفين حدثنا حدثنا المؤمنين حدثنا أبو عبد السلام عن عبده أنا حدثنا أبو عمران أنا عبد الله بن إسلام أنا أبي ذر أنا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا أخي أبو ذر جمس بن سلالة إذا كلمت كما أحسن idan ka dafa karfa ta ba a ko kuma kai da kafa ko wani abu ka yi dare ba a fi ma a ma a na ko ka yawan da roman wannan kai da kafa ko wato karfa ta ba ta a ji ranar da rabawa makotan au a fi yi ranar ko kuma karba karba ta ga makotan in ba a yi abubuwan da kuma ya yi da rabawa da kuma na kuma ya yi bayan da muke tashin da ya gaba da asar kyauta abin da muka ce cewa baya halatta mutum ya ɗauki wani abu ya bawa wanda ya cikin ƴaƴansa mun yi wannan magana daga cikin ƴaƴansa ba shi da ya bawa sauran ba shi domin idan baya mutum abu ne da zama da jima to shi ne malamin lokaci cewa ya halatta ta ce ai sai da abubakar ya bawa ya bawa da ɗaya da wani tasuwar gobara abubuwa sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam wato yana rayu tun lokacin da sannan bai ba wa ka Allah bai ba ka Abdurrahman bai ba wa bai ba wa bai ba wa sauran yana bai ba wa sai da ya zo ba kafin ya rasu ne yana da can baki a kan sai ce na ma na ki da ba ka zo wannan sai na ba amma magana da ba da gaske cewa aika shi ba a kai kai ba mun san ba wannan kai amma dai ba da yake zo sun fi tafiya a kan cewa ba ya aisha sai dai kun kuma kan guraren da suka kawo cewa mutum bukata da ke mutane yana jami'a bukata da shi ne za a biya wa kudin da ke da dubu ɗari da wani abu. ba dole ne a cikin kuma ƙarfin lobe shi ma ta kamar da ɗari da wani abu. a kowa na da gaskiya bukata ko kuma wani ya fi kyautatawa saboda sauran masu kyautata shi ake kyautatawa shi ma zai koya shi ma na da amma duk su ne ma biyayya shi ka biki da dai mai ɗakin gaba akan mai ɗakin gaba to shi ne aka ce ba a san duru a duka cewa Usman bin Kafi a Bashir bin Umar Bashir bin Sa'ad shi aka ce mai ne kana so ki ba biyayya duk ka kai da yake shi shi to ba ka kowa da ba domin ka fi shi wani abu kuma da yana kula da ba tsakanin wani iyaye abin da wani gaske faɗa ke wuri ba na wuri in za ka wani abu ko za ka yi kowa kai ba kuma kyauta ba rabon gado ba ba rabon gado ba ne da za a ce ne shakar da su da abu da tobe kyauta ko in ka ba wannan gida za ka yi ba wannan ba gida shi kenan amma gaskiya da yawa iyaye suna yin wani abubuwa zuwa gurin su alkhairi da suke wa ɗaya amma ba su zuwa su yi zama wani ka zama ka dinga wata a illa da kike kike kawai kowa ina kuma a tsako daga da da shi kowa ya rana kowa na wani duka hasan tabbata kan ya rubi ka a wuri an bar sai a zauna a yi na na sai kuma da zai rubuta da ya yi a wani ɗan da bakwai
akwai wani cikin tafiya wani aka ce wa annabi ya ce shi ne wa babu wannan ƙarya ne kuma malami ne a da Allah da su ne muke yi wata ne ta ne da shari'a bai wata Allah ya wata bai wata Allah ya ba wa Allah idan ya ɗauki a cikin rashin ya duba baya ɗauke shi ita wata da Allah ya misali irin biro mai yi ka ba ka wani wani suna kuskure su na ka suka ji jarawa ba za ka wani ya wani ya rubuta ne ba ba su ne wa kawai sarki ya ci ba kawai ne in ka ga ya ɗauke biro ki kawai da shi da kaya duk wanda suka gaban da kaya ba su dole ba da ba za su jalla biro ne ku dai ba wani kana kawai ka ji mujalla wallahi da kaya da mujalla Allah ta iya ku daga na azur zuwa magarba ne a kila to rafiya dole ka ku ɗan magauta kake ha saboda bai da Allah ya haka ce dinar tsarin hoto ibn sai kuma kai za su ba da hajji tafiya ne in bai dai kaza ku daga cikin ku da ku ku su ku dai hanya tafiya ba wani abu kawai tafiya yana tafiya ne yau zani za su ba gudun makoma sai da hajji mu daga cikin ku ko ya duk abin da yake ko ke da shi ne dai ka ka je ka kaka rabu a kai littafi da aka ce ba a so kamar da ake kowa ta da shi ne da kowa da ba wa Allah ya karanta shi ya dauke shi ba a da saboda wa'azi shi ka rike shi abubuwan da yake kai shi dole ka ba ka da shi dole da kashi da kafa ne da na shi ko na shi ko da yake da shawara ko da yake da shawara da yake da shawara ابن أحمد بن عبد الحميد ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية الحراني دون إضافة كل من يعمل بمحسوس كان سوف بالناس وكان يروي وقال مع السلام إن ما يفعل السلام ما في سلام أخي كذا ما يتبعي أما السلام أما تقول هو يلا تقول مع السلام يراك الورقة أيضا كذا أيضا كذا da wannan ke da kuɗi ai za a iya samu da ya iya rasa littattafai kawai da aka yi su a kan tsari ne da ka karanta a an samu karanta ka karanta za ka ci sama wani da kuma da ya والله أعلم أول ما نقوم بنجي إلى يوم القيامة ولو ولا ما يعلمون ولا قوة به يا رب الشروط الأخرى يعلمون السبيل في الأدوار الذي يصبحون الأمر في الحياة الحياة ربكم من من أمر من